zauna Allah ga kuma da wani da kuma da wani kasa da yana da kawai Allah ya san kuma da kasa da kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد yan uwa al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon ganin wannan rana da wannan lokaci da muka aiwatar da babban ibada a wannan babban cibiya wanda aka gina ta don ilmantar da al'ummar musulmi al'amarin addininsu da wayar da su da al'amarin duniyarsu da lahirarsu wanda aka sa mata alhaji abdulwahab da fatan Allah ya mata gafara Allah ya ma dukkan al'umman musulmi alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a yau karatunmu za mu tashi ne akan inda babban malamin na shekul islam babban malamin nan namu shekul islam abu zaid abdurrahman al-akhdari Allah ya kara masa yarda yake maganan cewa za mu tashi inda inda malam yake mana magana akan auratun rajul yaya zai kasance ɗancin da ana ta an kawo shuruɗi salat an kawo kafin a shiga sallah to ya zai kasance malam Allah ya kara masa yarda yana cewa wa auratu rajuli ma baina surrati ila rukbati wal mar'atu kulluha auratun ma ada al wajha wal kaffayn malam a wannan lokuta nasa malam yana gaya mana al'auran ɗa namiji shine abin da ke tsakanin cibiyarsa da kwabrinsa sannan ita ko ya mace gaba ɗayanta al'aura ne ban da fuskanta da tafin hannunta nan ba al'aura ba ne a gare ta. To, sai mu koma kamar manhajinmu yadda muke duba ƙarfin adilla na kowanne. Me ya sa malaman mazhaban Imamu Malik Allah ya ƙara musu yarda suka dubi shari'a a haka, da me suka dogara awwalan. Suna da dalili? wanda ya sa suka faɗa haka shi ne sai mu ji yanzu alaga kuma malaman mazhaban imamu malik suna da dalilai akan haka dalili na farko da ya sa suka faɗi cewa al'auratu rajuli ma bayna surrati ila lukubatain wal mar'atu kullaha awratun shine za mu iya duba hadisi wanda ya zo yana cikin sahihain hadisin jabir al-ansari Allah ya kara masa yarda shi imam shi sayyidina jabir al-ansari ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hani ga a kasance kasancewar mutum yayi sallah watan a cikin ahuntu ahuntu abinda nake nufi ahuntu anan hadisin yana cewa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a farkon fi thawbin wahidin mutawahishan bihi ya ce mazu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa yin sallah da tufa guda ɗaya tufan nan nasa kamar yadda za ka ce misali mutum ya sanya zani irin yadda ake raɓawa ɗin nan haka a yi shi a haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi da shi matukan ya rufe masa tunda ya rufe masa cibiyarsa zuwa kaburinsa kaga wannan hadisi na farko kenan idan muka koma za mu ƙara samun hadisin sayyidina abu huraira Allah ya ƙara masa yarda abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yusalliyanna ahadukum fi thawbin wahidin غير متوحش إلا وع إلا إلا وعليه رداء ماذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي كرة ينكو يزوي يرنك أيم صلى جاء واتند تفاتي وند يكسن شما بيريدي الأوران كبا kuma ya kasance mai irin shaka-shaka ɗin nan sai in ya kasance in ya sa wannan zai kuma ya fa bayafi ina fatan an bayyanta wanda zai daɗa suturta shi kaga har yanzu dai ana magana akan menene al'auran namiji yayin da zai zai yi sallah ina fata an bayyana hadisin da imam mazhaban imam malik Allah ya kara musu yarda suka kara dogara da shi shine hadisin mene amir bin rabi'a shi ma hadisin amir bin rabi'a me yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yusalla ar-rajulu an yusalli ar-rajulu fi lihatin wahidin yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani mutum ya salla da lullubi kwaya ɗaya rat ba komi a jikin shi sai wannan lullubin kuma lullubin ba wanda ya kasance ya cika wasan saƙin kyallon ba yana da kauri ba a kuma cikin hadisin ya ƙara cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yi sallar rajul fi sirwalihi illa wa alaihi dira wannan rida manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani mutum ya sallah huntu wasan yana tuɗe gaba ɗaya abin da ke jikin shi kawai daga ya sallah daga shi sai wando daga shi sai wandon jikin shi wannan hadisin ya ya ya manzo Allah yayi hani akan haka sai dai in ya kasance yana da rida yana da mayafi shi ma zai sa kaga wa'annan hadisai da mazhaban Imam Malik Allah ya ƙara musu yarda suka duba shi ya sa sai suka fahimci wannan hanin na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga abin da yake nufi ana haddada iyakan al'aurar ta namiji ina fata an fahimta Allah kafin mu je ga na mace to sai mu tsaya mu gani malaman mazhaban Imam Malik sun faɗi cewa shi al'auran ta namiji daga ma baina surratihi ila rukubatai daga abin da ke tsakanin cibiyansa zuwa kwaburinsa Allah to kenan nassin nan kamar nassin yana nuna mana cewa ashe cibiyan da ƙwabrin su sun fita daga ciki kenan cibiyan da ƙwabrin sun fita daga ciki al'imamul baji mai sharhin muntaka na muwatsan imamu malik bijinin malamin hadisi Allah ya ƙara masa rahama ya ce wannan shi ne alaihi jumhuru ashabina wata mafi jigajigan malaman musulunci waɗanda suke biyayya wanda suke mazhaban imam malik ya ce duk a haka suka tafi wannan kuma shine asar ahlul ilm mafi yawan malamai masana na musulunci an sun tafi akan wannan fahimta to amma inda malam ya zo ya mana magana sai ya ce wal mar'atu kulluha aura mace ko gaba ɗayanta al'aura ce ma adal wajhi wal kaffai amma banda fuskanta da tafin hannuwanta da fuskanta da tafin hannunta ba al'aura bane a shari'a Allah malam yana so ya mana magana anan ne anan malamai sun kai sun dawo akwai saɓani na malamai amma abinda jumhurin malaman fuqaha wal mufassirin wa wa wa malamai sai wa sun tafi akan cewa ya mace gaba ɗayanta al'aura ne amma banda fuskanta da tafin hannunta illa ma zahara minha da Allah ya faɗa a cikin suratul nur mafi yawancin magabata na ƙwarai sun tafi akan haka duk da an samu sabani wala jiyama an samu a mutaqaddimun din an samu da mutaakhirun ta inda haddade waje har ya mukayya kafin mu zuwa ga fuska to shikenan idan aka faɗi haka a shari'a an faɗi cewa mace al'aura ce kenan mace an shari'a tana buƙatar ta fitirta jikinta gaba ɗaya banda fuskanta da ta- da tafin hannunta shi ne abin da shari'a yake nema gare ta can alkur'ani yana gaya mana wa kullin mu'minina yaghuddu min absarihim kamar yadda kuma ya umurci mata yaghudduna min absarihinna mata su kauda idanuwansu ga maza duba wasan wanda yake duba na sa ido wanda yake motsa sha'awa su kauda kansu su ma mazan su kauda kansu ga wannan saboda me a samu tawazun a samu tawasiya a shari'a nan kenan yana nuna mana mene ashe ita ya mace tana matsayin al'aura ce in banda wannan wajen kenan kamar nafsin nan yana so ya ce mana da za a samu ya mace wanda take baliga cikakkiyan balaga sai ta zo ta yi sallah kanta a buɗe zuwa ƙirjinta da sauransu wannan ko ta yi sallah sallah bai yi ba shi sa malaman shari'a suke cewa a adatul waqti wannan sai ta mayar ina ba ta mun fahimta Allah to wannan ga musulma kenan ita kadai eh ga musulma amma mataki mataki kenan halin da ake so mace ko za ta yi alaka da ɗa namiji iyakan inda ya halatta ya duba a gare ta matukan ba mijinta bane iyakan shi fuskanta da wannan shi ma ba ya kafa mata ido ba duk da muna zuwa kan shi to idan aka koma kuma ya kasance ma ga yarinya ce a musulman wanda ta kasance ma matashiya ba idan ta kai ma matsayin shekaru ya ja ta kai ma shekara goma ta kai ma sha a hukuncinta a shari'a sai ya koma hukuncin irin ummul walad ummul walad a shari'ar musulunci idan mutum yana da mata sai ya sai baiwa sai ya haifu da ita albarkan haihuwan nan shari'a za ta hana mishi ya ɗauki bai wannan ya siyar saɓanin da tana budurwa ne zai iya ɗaukan ta ya siyar duk lokacin da ya ga dama duk kayan kuɗi ne a wajen shi amma idan ta yi wannan wannan ba ya sai da ita ba to ita ma shari'a tana neman ta da mene a nan idan za ta bauta ma Allah sai ta lullube jikinta ita ma al'auranta ta siffanta mustahabbi ne ita a kanta amma ya wanda take musulma wajibi ne a shari'a ina ba ta mun fahimta to idan kuma da za ta kasance ma ita ɗan ya zama na akan baiwa ce mudabbara ce ko ko mukataba wanda aka misali in aka ce mudabbara mukataba baiwa ce wanda take ƙarƙashin bauta sai mai gida wanda take bautan sai ya ce mata idan kika kawo min naira miliyan ɗaya kin zama ya daga ranar sai zama na ta fara ba da misali ka kaddar ta ba da naira dubu ɗari biyu ai ta ba da shigan ciniki ko to wannan ita ma a shari'a idan ta zo hukuncin da shari'a zai farzanta mata ita ma ta lullube jikinta alal listihbab ita ma anan mustahabbi ne haka nan mudabbira duk irin jinsin waɗannan haka suke to da baiwa za ta zo ta yi sallah ita kuma ba wanda kashifatun ra'as ta buɗe kanta wata ta buɗe kanta sannan ta yi ta zo ta yi sallah a shari'a ba zai neme ta ba ba zai nemi kaiwa sai ta canza sallah ba a shari'a saboda in ka duba a cikin mudawwana haka imamu sukununi ya kawo ina fata mun fahimta Allah to mu je idan mace ta kasance alakanta da ɗan namiji shari'a ya sa mata wannan to inda kuma ya kasance mace za ta yi alaka da ƴar uwanta mace fa menene haƙƙin shari'an Allah a nan shin ita ma nan za ta lullube jikinta ne kamar yadda take yi da kowane ɗana miji in dai ba mijinta ba ko kuma muharraminta wanda alƙur'ani ya kawo su da wanda alƙur'ani ya kawo su guda goma a'a ita ma a nan alaƙan ta malamai suka ce za ta yi alaƙa ne kamar yadda ɗana miji ke alaƙa da ɗan uwan shi ɗana miji kenan ɗana miji yana alaƙa da ɗan uwan shi ɗana miji ba tare da wani dogon ijra'at ba ya sa kaza ya tira kaza ya wannan a'a tun da ‘yar uwanta ne mace la da iya duk a halin da take in dai suna keɓanta ne tsuntsawaran su mata za su yi mu'amalansu a nan shari'a da ya nizumta mata sai ta lullube jikinta ba ina ba ta an fahimta a kaga wannan kenan ya mace idan ta kasance alaƙanta da ‘yan uwanta mata to inda kuma ya mace za ta yi alaƙa da ‘yar uwanta mace amma wanda ba musulma ba fa misali kana da mata ko kana da ɗanwa amma tana alaƙa misali ka kaddara da matan poli ne ina ne harkan cinikayya mu'amala ya haɗa su ya ya kamata ya ya haƙƙin shari'a yake a kanta shin za ta fita ne irin yadda su ma suke wannan shigan takaici na ban haushi na lalacewa irin wannan misali ta sa miniskete wannan ita ma ta yi wannan a'a a shari'a ba da namiji ba da ƴar uwanta mace in dai ba musulma bane a shari'a to yajib ta lullida jikinta ba za ta bayyana da komi ba sai fuskanta da tafin hannunta Allah malamai suka ce to me yasa shari'a ta lizumta haka ai mace ce ƴar uwanta ba ɗa namiji bane nan dun a nuna mata kiman addinin musulunci don ta san addinin musulunci ya suturta ƴa mace bai bar ƴa mace ta zamo banza a gari ba don haka sai ta fahimci cewa addinin mu addini ne na girmama ɗan adam addini ne mai tsafta addini ne na mutunta jikin kyamar ina ba ta an fahimta da za ta shigo ta yi wannan shigan ta saɓi Allah ta yi abin da yake haramun in ke koyi da waɗanda ina ba ta mun fahimta wannan kenan Allah to sai mu koma ga abin da ya shafi matsala ta rage ido a lullube ido da sauransu cinya matsalan yake matsalan niqab a yanzu ko misali shi matsala ce wanda aka yi sabani a kan shi sosai a wajen a'imma wanda idan ka tsaya za ka ga tun daga udama magabata can sun yi sabani a kan shi ya zuwa na yanzu tun abinda ko yake faruwa dalili idan ka duba duk nusus ɗin da suka zo akan maganan waɗanda suna ganin a sa niqab ko ba za a sa ba za ka ga babu wani hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya mace na ibi ki sanya niqab ina ba ta an bayyanta baka kuma da hadisi wanda ya inganta wanda ya mace ta ce manzon Allah ya ce mata tire babu duk ahadisin da suke zuwa akai kowanne mutaqawwalin fihi akwai maganganun malamai a ciki ina ba ta an fahimta domin za ka samu a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mata sukan zo su tambayi annabi muhammad amma sukan zo ne menene kashifatul wuju idan su abu eh ya rasulullahi menene kaza bal hadithul fadl bin abbas ma gayi nan lokacin da wata mace ta zo tana tambayar sa inna rasulullahi shi kuma yana mata shi sai ya kura mata ido sai manzo Allah ya kauda kanshi ya kura mata ido ya kauda kanshi Allah ashe da haramun ne da tun a lokacin ya ce ke sa niƙabi ne kai kuma kasa ƙara yin haka amma sai ya kau da kanshi bai kuma ce mata ba kenan mata ba kowa ke sa da in ma hal an san to mafi yawancin su ba sa sawa ina fata an fahimta shi yasa in ka ga yadda malamai suka yi tanawulin mas'ala idan ka duba ko a malamanmu idan ka duba irin su imamu qadi iyad al-hafiz babban shehin malikiya malamin hadisi a duniya me ya nuna shi cewa ya yi idan ya kasance mafuskan mace yatan fitinannen kyau take da shi ka ƙura mata kyau ka ƙura mata ido ka ƙura mata ido wanda za ta ƙargu da kanta ko sha'awa ya motsa ya ce haramun a nan shi ba kenan inda za ta rufe idan alal istihbab ba ba alal istihbab watan da an so ne saboda a kare wancan fitina an so ba an wajabta ba ba mu bambanta a nan an so haka nan imamu nawawi Allah ya ƙara masa yarda shi fahimtan shi ya ce ai shi a wajen shi kawai ta rufe me yasa ya ce shi haka muka ruwaito daga imamu mu imamu shafi'i imamu shafi'i ko hujja fil islam ina fata an fahimta da wasu daga cikin a'imma amma wasu da yawan gaske mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa buɗe shi shine abin da ya fi inganta kenan ashe anan matsalan yanda yake so ya koma da mu da wanda ta sa da wanda ta buɗe ba su da bambanci ba su da bambanci wanda ta sa niqabi ba tafi wanda ta buɗe fuskanta lada ba haka nan wanda ta buɗe fuskanta ba tafi wanda ta sa niqabi lada ba duka shi yasa in kaga a imman mu gaba daya suka tafi akan cewa shin buɗe fuskan kyamace da tafin hannunta shin mubahi ne ko ko a'a sunna ne bi ma'ana mubahi ya halatta ne kawai ta yi ba lada ba la'ada ko ko a'a sunna ne ta rufe gaba ɗaya akan haka suka tafi sai da aka samu bozo zaya na ma'an da suka zo wanda suka zo musu akhirun su da suka zo matsalan da muke sabani da su da suka zo suka yi kallon matsalan sai suka yi kallon akan wajibi ne da haram to kaga inda rikici ya taso kaga inda kurakuran aka gane kurakuran wasu sai suka zo suka kalli baza ai wajibi ne sai tarihi wannan ra'ayi ne kaɗan daga cikin malaman hanabila shine kuma wanda irin su binu ba su wane ne suka yi tabannin shi da wasu daga cikin almajirai ko in ce mafi yawa daga cikin masu wa'azi ina ba ta an fahimta amma malamai majaka ilimi ala ga su malam ba su faɗi wannan abin ba inda za ka fahimci matsalan allama babban malamin hadisin nan shek nasiru dina albani na ƙasar siriya allah ya masa gafara wanda ya rasu a ƙasan shi da ya zo sai ya duba matsalan ta dalilan waɗannan waɗanda suke ganin cewa a bar shi da wanda suke cewa a yi da ya bincike idan ka duba littafin shi libasul mar'a muslima sai ya tafi akan cewa da buɗe wanda dukan su ɗaya ne saboda dukkan hadisan sun kowanne in ka taɓa yana da nashi akwai maganganun da malamai suka yi akai kenan shi a wajen shi buɗewan da rufewan abu ne guda amma inda inda inda inda inda ake sabani da mutane masu cewa wajibi sai an rufe wajibi bal ma za ka samu wani ma saboda wuce gona da iri zai ce maka ai bude shi ai yanda ka san bude al'aura ne wa iyazu billah wannan taqawul ne ala shari'a taqawul tayi ma shari'a zankan tayi ma shari'a hawan awara amma ba wannan ba ba shi ne fahimtar magabata na kwarai ba ina ba ta an fahimta to misali da za a zo kuma a mujtama watan a society da ake zaune a society suna kasance su mata ba sa sa wannan kaiwa suke yi suna dawowa shikenan sai ka zo da wata sai ya zama na ita ta sa ne dun ta saba da kowa da kowa saboda a rinka kallonta ana cewa wannan wannan kuma sa wanda sai ya zama bid'a a shari'a haka malaman mazhaban imamu malik sai wannan fatawa bal har sun ruwaito a wajen imam malik makaru sa wannan shi za imamu baji Allah ya kara masa yarda yake cewa in kana neman mafi babban mafi wata wanda mafi kaman shirme wanda zai zo ya ce maka wajibi ne tilas sai mace ta sa wannan mu ba shi ne alaga kuma in ta san in ba ta sa ba in ba ta ba ba ta da nassin da manzon Allah yake na kibi ko kuma wani ayan qur'ani kafai to ya zai zama wajibi galiban a shari'a ana gina abu akan wajibi ne ko akan farzin idan ya kasance da nassin shi farihi watan qat'iyyu suhu dalalatuhu wadhiha to wannan babu makawa sai an tafi akan haka ina ba ta an bayyana wannan kenan Allah to da za a dawo kuma shikenan sai aka samu mene hukuncin wanda ya bayyana tsiraitin a shari'a duk wanda ya bayyana tsiraitin shi mace ce ko namiji in dai ba ga ma'aurata ba in dai ba ga ma'aurata ba wannan ya zama hukuncin shi fasiki in kuma mace ce ta zama fasika sannan kuma a shari'a ya tarattabu alaihi al'umur la tajuzu imamatuhu bai halatta duk wanda ya taba bayyana da tsiraicin shi ga wani wanda ba ma'auratan shi ba wannan bai halatta a shi sallah ba bai halatta ya karɓa shaida ba bai halatta ya jagorancin al'umma ba ina ba ta mun bayyana wannan akan haka shari'a ta kai ina fata mun bayyanta to amma misali yanzu da za mu zo shi kenan a angonmu muna zaune ga munaqabat masu sa niqabi ga wanda ba sa sawa ga wane ne Allah kai da ba ka sawa musulunci bai yadda baka aibanta wanda kake sawa a shari'a ba a yin haka idan fa an fahimci addinin haka nan shi wanda yake ganin sai an sa yake sa abin shi ba zai farzanta ma waɗanda ba sa sawa ba ya aibanta su to kaga nan ne kafafuwa ke zanewa sai kaga wanda yake sa wannan shi gani yake yi ai shi ne kadai shi da matan shi su ne kadai su ne suke kadamin suke biyayyan annabi Muhammad amma duk wanda bai sa wannan ba dan wuta kaza kaza yanzu nan zaka ji alqab na tasowa kan niqab ya zama an shiga wuta subhanallah wanda daga cikin a'imma ma akwai wanda aka faɗi niqab ya ce sashi bid'a ne a musulunci saboda bai samu dalili kafayin ba bai samu wani hujja wanda ya fadilla bihi ba to wannan zaka ga fatawa ne na wasu malamai misali malaman anabila wanda irin wasu daga cikin malaman su biya suka ce suna biyayya ga rasu da waye irin wannan sai su ɗauko wannan fahimtar shikenan ɗalibi ya je an mishi wannan ko sun yi wannan littattafan an shirya su an kawo ma mutanen ƙasashen musulmi sai a ɗauka a ce dole sai an canza al'umman mu sai sun hau kan wannan wa ya ce maka haka alaga su mala fatawa kamar magani ne yanzu wannan wannan zai sha manajan da wannan zai sha wannan in ya zo yana ciwon kai shi fenti fi ce nema to haka ba da fatawa take abin da ya yi sulhu a can wancan garin ba dole bane ka ɗauka ka zo mana waje kuma misali musamman akan matsala far'iyya wanda aka yi sabani a kanta wanda gaba ɗaya dilalatu ha zanniya ne dilalan tabbato ne ba ya ƙini a ciki abubuwan jin hadisan da suka mutaqawwilin fi to kaga wannan babu dalili irin wannan wannan kuskuren fahimta ne domin me abin da zai nuna maka da'awa kamar magani ce za ka ga milladun sahaba idan suka yi fatawa a nan wani lokaci tagayyu na yanayi da inda suka samu kansu zaka sun sauka akan fatawa sai na Umar Allah ya kara masa yarda yana da irin wannan Abdullah ibn Abbas yana da irin wannan daga bayan su Imam Shafi'i Allah ya kara masa yarda fatawan da yayi a Iraq kusan mafi yawanci shi yana shiga Misra gaba ɗaya ya canza mene dalili yace ai al'umman da yanayin da komai ya canza shari'a kuma anan zaka duba wannan shi yasa in kana karanta littattafan mazarin Imam Malik bin Shafi'i zaka ji fatawan fil jadid da fil qadim in aka ce maka fil qadim mazhaban da ya assasa ta a Iraq idan aka ce maka fil jadid wanda ya yi ta a kasar Misra to ya kamata mu fahimci al'amura shi wanda aka ce musu ba sa aiban bai kamata su aibanta ba haka ke ma wannan kuma ba wani bambancin ku ko alada kai zaton aikin da shi kenan malawa ne ya ce malawa ne annabi ne shi kenan ai ibn baz na kai ibn utaymin ya ibn utaymin annabi ne akwai wani addini ne da aka ce mu bauta mu Allah da shi utaymiya musulunci yake yi musulunci muke yi ya faɗi bakin gwargwadon shi wasu ma sun faɗa bal khairun minhu bi kathir sun faɗa matsala ce in kaga zaka dauki bata wanki ka dauka in kaga zaka dauki wani ka dauka ina ba ta an bayyana amma duk wanda za a kawo a faɗe shi da'iya ne wa laisa nabiya me wa'azi ne mai kira ne ga Allah ba annabin Allah bane sallantana ya farzanta ma mutane shari'a ya ce dole wannan sai an yi ya kamata mu gane haka yauwa ya kamata mu gane haka mu rinka yin ma malamai magabata adalci a fahimtar nasu baya yiwuwa tun yanzu wani ya zo nan ka ce ka ɗauki na shi da fatawan shi su wa'incan duk ke kauda wani ma ka dina mummunan magana a kan su ya kamata mu gane ma yanda ake fahimtar masail a shari'ar musulunci ina fata mun fahimta wannan kenan to haka nan malam Allah ya ƙara masa rahma Allah ya ƙara masa yarda yake bayan ya warware mana menene ake nufi da auratul rajuli ya ce mana ma bainar rukubatai ma bainar surratihi ila rukubatai to wal mar'atu kulluha awratu malan ya ga mana gaba ɗayan ta al'aura ce abinda zai baka wata rana muna muna makaranta muka yi karatu a gaban wani malami Sheikh Ahmad Kutaiba Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa albarka mutumin ƙasar Misra a Iskandariya shi yayi mu'asara da Sheikh Nasiruddin Albani Sheikh Nasiruddin Albani na ƙasar wancan babban malamin hadisi wata rana ya je ƙasar Saudiya sai ya sauka a moto ya ce da ya sauka sai yana sauka sai matan shi tun tana jirgi sai ta jani kafin ta sai wannan saboda sun san bata wanki ya saba ma malaman Saudiya shi yana ganin cewa ba wajibi bane sabanin shi ya ce ba wajibi bane su sun ce wajibi ne shi yana ganin babu dalilin da zai saka ce wajibi shi ne suka gaishe suka kama gayi nan ai gayi nan fatawan shi ya saba mu aikin shi fatawan shi ya saba mu aikin shi sai ya murmushi sai yake ce musu ai inda muka saba da ku ba ku gane ba ƙarfin hujjan mu ba ni ba ina da awan cewa sa shi kuskure bane a'a sa shi ne ko a sa ko kar a sa ba ba matsala bane amma ku matsalan mu da ku mu mun bashi ne a matsayin iyakan shi istihbab amma ku ko kun dauke shi kun mai da shi farabi watan yake sa hakan in wanda duk ba ta sa wannan niqab ba za ta samu zunubi yace nan ne muka samu saboda gaba ɗaya anan kun saba ma fahimtar a'imma ina ba ta an fahimta to kaga irin wannan kenan bal yuhka ma ana ruwaito cewa wannan matsalan tana daga cikin matsalan da yasa aka kore shi a kasan Saudiya saboda ya saba ma lajnatul da'ima ya saba ma hay'atul amr bil ma'ruf da wane ne wane ne wannan wani irin wani irin ilimi ne haka alaga hay'atul amr bil ma'ruf daga cikin amru bil ma'ruf su su hana ka cike kakka ziyarci annabi Muhammad a'udhu billah hay'atul amru bil ma'ruf jina a'udhu billah ina ba ta mun fahimta to ya kamata mu gane irin waɗannan matsala yawwa kai a matsayinka na almajiri in kana karatu idan ka ya zamo a buɗe ka karanta littafin kowa ka ga menene fahimtar malamai suka ce sai ka gane uqul wanda addini yake tafe da shi ba mutum ya zo maka da batawan shi ba irin littafin nan huza a sabil sabil an ba mahajjata ka zo kai ta ihu a anguwanka ka cika mutane da ihu wai kai kana neman sai ka ɗora mutane akan fahimtar wani malami wanda inda za a ce maka me ma musulunci wallahi sai dai kwatance alaga su malam sai dai kwatance a to wannan ba daidai ba ne ya ya kamata in akwai abin alkhairi da fatawan shi da wane ne za mu ɗauka inda muka saba da shi mun saba amma in ya mutu ma mu mishi addu'a Allah ya ji kansa yawwa mu haka aka nuna mana tarbiyyar da aka yi mana a azhar ba a nuna mana zagin malami ba yawwa in dai yayi ma musulunci gudunmuwa ko da in dai ya kuskure in muka zo ba ruwan mu ba shi bane nassin da ya aikata nan za mu tattaki nassin amma shi kan shi a sai mai mishi addu'a Allah ya masa gafara yawa mu irin tarbiyyar da ake mana kenan ba tarbiyya ne ta tijara ba ka zo ka dan kama zakin mutane zakin mutane ba ilimi bane algasu yawa rashin abin faɗi ne sai a koma ga wannan amma in kana da abin faɗi kan me za ka tsaya kana zakin bawan Allah a'a wannan da'awa ce yayi ya gabata to gabatan nan da yayi shi ai dan adam ne bashar yana da kurakurai yana da alkhairai bai kuma hana mu faɗa alkhairin shi za mu faɗa inda ya yi ba daidai ba muka ci karo malaman mu sun tsora mu a kan hannu to in muka zo fa za mu nuna ma al'umma ku biyo ta nan din ka ku zurma ta ta ina fata an bayyana a za mu faɗa za mu faɗa wannan wajibi ne yawwa haƙƙin haƙƙin shari'a ne wannan akan yawwa to malam ke ce mana gayi nan mun ji wannan matsala yace wato to kenan a shari'a da mace za ta zo ta yi sallah fuskanta a buɗe ta buganta abu dai sallanta in sha Allah makbula la marduda saboda ta yi akan yadda shari'a yake da kuma za mu samu wata nunan tsaba ta zo ta sami kabin ta sai wannan ibrama in Allah ya yarda sallanta makbulatan la mardudatan ita ma Allah ya karba in sha Allah da mu da su duka in Allah ya yarda aljanna za mu je ba wanda zai je wuta bi idnillah alfarman annabi Muhammad ina ba ta an bayyana a kaji wannan kenan malam yake cewa to mene wa tukrahu salatu fi tarawih an karhanta mutum ya zo yayi sallah a cikin wando kawai shikenan ka zo kai ga ka irin karfi banza din nan kawai ya dan ya dan mar ya jajja wandan shi ga kuma shi ta zama mishi turi kwata sai kawai bari in kalla in wannan Allah ga ku malam fadan Allah ga aje ai wajen ladabi ne da wane ne in karfi ne ka kai mala'ikun Allah ne baka ga adawa ba da suka yi sakaci wajen bautan Allah suka yi kuskure kana man ashaddu minna quwwa wa ya kai mu karfi awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محفات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كي قاسم ما عند الله دي دنجا مغانا كيسك ذمو كأنهم أعجاز نخل خاوية aka kama su aka karairaya in zaka in zaka wuce kai ka dauka ma sai ka dauka su waɗannan adawan masu ihun karfin kai ka ce kututturan dabino ne a ije ina karfin Allah ya turo musu da iska to kai ma in zaka je fadan Allah ladabi ake yi ya zama nan rigan da zaka sa ka kyautata shiganka shi yasa manzo Allah alqur'ani yake ga mana khuzu zinatakum inda kulli masjidin yaushe ake ado a cikalliya a takare shine yayin da mutum ya tashi zai sallah ina fatan an bayyana ha domin da nan zaka ji alqur'ani yana gaya mana القرآن هنا جاء من فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ما سوآت هنا الأورا الثانية من القيامة كو ننشي قبنش دباينش الأورا كاغني شيطان بيسو يحلكر يسامر برناء دورا قسم يفارو تنن يبيو to kai ma ya kamata ka kasance duk inda kake duk inda kake ka zama mai tsayawa mai kulawa da nan shi sa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace ku lamunce mun abu biyu in kun lamunce mun wannan ku Allah ya lamunce muku aljanna mene harshe da al'aura duk wanda ya kula da harshen shi ya kula da al'auran shi bai saba ma Allah da komi daga cikin wa'annan ba wannan aljannan Allah ya samu ya gama insha Allah ina fatan an fahimta to wannan kenan mene dalilin da yasa malaman mazhaban Imam Malik suka ce wancan hadisin da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yusalla ar-rajulu fi sirwalihi illa an yakuna alaihi ar-rida manzo Allah ya yi hani mutum ya sallah a wando kadai face sai in ya kasance a tare da shi akwai rida shine mayafi wato koda wandan ne amma in ya zama yana da mayafi haka da zai yafa shikenan sai ya zama yayi wannan to idan yanzu kuma mu kiri kiyasi mu gani to yanzu shikenan bai da wannan shikenan mutum yana da dogon jallabiya in ya sa jallabiyan idan jallabiyanka tana da shaka-shaka tana bayyana jikinka la ya amma idan ya kasance masaƙan da aka yi masa cikakke ne wanda ba zai iya bayyana jikinka ba ka iya bauta ma Allah da nan ina fata an fahimta yawwa to wannan abin da malamai suke mana bayani kenan Allah ya saka musu da alkhairi in malam yake cewa in wa man tanajjasa thawbuhu wa lam yajid thawban ghayrahu wa lam yajid ma'an yaghsiluhu bihi أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته الله ما لك شامنه duk wanda ya kasance mana sitiran da yake jikin shi sai ya samu najasa kuma bai samu wani sitiran da zai canza ba sitira guda ɗaya misali sai ya zama na a jikinki wannan sitiran an samu najasa kuma bai samu wani wani sitiran da zai canza ya cire wannan mai najasan ba mai malam ya ce walam yajid ma an yagsiluhu bai samu kuma kaga rashi kan rashi ga najasa gashi ba wani fitira sannan bai samu ruwan da zai wanke najasan da ya fi a tufafin da yake da najasa na farkon ba kaga dai dan biyin daman ba ba fitiran ko to a wanda kuma ya same shi ba ruwan da zai wanke shi yaya zai yi ga kuma shi wa khaba khurujal waqti yana tsoron lokaci zai fita me yasa yace salla bi najasati wannan ya kauda kai kawai yayi sallah da najasa kenan ne nan ya tafi kasa ya taimama ya sallah a haka nan ko da ko najasan nan ya kasance hadathul akbar ne kaman mene kaman janaba mutum ya wayi gari ba yi da sutura sai wannan sannan kuma ba ruwa ga rana zai fito ga janaba a jikin shi a'a bai kamata ya jira rana ya fito ba ya sauka hanyar ya taba kasa ya buga taimama ya sallah Allah ya karɓa sallan shi Allah mene ya sa malaman mazhaban Imam Malik suka kawo wannan mabda na alqur'ani alqur'ani me yake gaya mana wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya mana tsanani a addini ba na ɗaya dai baka da shi baka da yanda zaka yi baka da ta inda zaka yi ka samu to anan abu shari'a ta kai iskatsin wasu abin da suka zama wajibi ga mutum saboda rashin iko saboda al'amman a addinin mu Allah ya gaya mana la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha addini Allah bai dora mazai wani nauyi wanda ran ba zai iya zartar da shi ba ina ba ta an bayyana shi yasa wa'annan nusus din shine malamai suka kalla sai suka gina wannan hukuncin nasu ya zama na haka kuma wannan hukunci ne sabirin insha Allah wanda yayi daidai da mabda na alqur'ani ina ba ta an bayyana ah ما ليس ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة دون هكا كماجي بحلت با كتي ذاك جنكر تصلى جنبا كدا أركي سبونا مي وما wannan saboda me ai kai ka samu dama al'umman da suka gabata idan mutum bayi da karki kankara jikin shi ke yi inda ya taɓe shi sai ya rinka kankare shi yana jini kai aka ce ka sa ruwa ba ruwa me ya faru saboda a dai nuna maka sayyidina rasulullah rahmatan ne lil alamin sai aka ce menene wa ju'ilat liyal ardu tahuran masjidan wa tahura manzo Allah a cikin hadisin sahihain ya ce in ba ku samu wannan magaba daya ta kasa akwai inda ba kasa akwai inda ba kasa to ta ba kasan in kai tabe ta kawai shikenan gayi nan ya zamo maka an halarta maka ka bauta ma Allah da shi kai malaman mazhaban Imam Malik Allah ya jikan ya gafarta ma Sheikh Abdulrahman Ibn Qasim babban almajirin Imam Malik yace da dan adam zai samu kanshi misali a sama kaga a lokacin yana misali da menene yana misali da bishiya kaza kana sama ba ruwa ƙasa ba ruwa ba ƙasa ba komi yaya za ka yi malamai sun kai sun dawo ya ce amma mafi inganci a nan sallah ta karaya saboda me ƙila halin da kake ciki hali ne na razani misali mutumin da yake sama gaba ɗaya ta ina ba zai samu natsuwan da zai ce bari ya rukuku bari ya wannan ba saboda tsoron halin da yake ciki zai iya samun karshi a ƙasa bai san wannan ba yace to Allah ya duba lamarin wannan an ɗaukake ma mutum wannan har sai ya samu kanshi a inda zai zai natsu domin me aka ce domin me yace ai alqur'ani ya gaya mana fa idat ma'anantum fa aqimus sala idan kuka samu natsuwan zuciya da wani kwanciyar ku tsai da sallah yace to wanda yake wannan halin ba shi da ko ɗaya daga cikin wa'annan sannan kuma ba shi bane ba Allah bai kallaba mishi ba abinda ba zai iya ba a addini a ce ya bauta ma Allah da shi ina ba ta an fahimta amma menene sabanin iya halin ga wanda yake cikin jirgi yana zaune ya jinkida ya wannan ga tv yana kallo ga abinci yana kallo ya tashi ya je bayi ya dawo ya wannan a'a wannan yayi sallah a cikin jirgi wannan yayi sallah sai ya je ya bugo alolan shi ya zo ya zauna daman dai ina ne ta kalla shi bai sani ba nan sai ya zama hukuncin shi mene aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ina ba ta an fahimta ya ta ɗauka sallan yawwa ya yi ki wanda daga cikin babban malaman mu malaman mazhaban imamu malik wanda yake jami'atul azhar shek ahmad shek ahmad cewa yake yi yace in ma zaka yi sallan koma daga baya baya in ka so ka koma daga baya in baka son hayaniya da shauransu in ko ba zauna inda kake yi ta zabga sallanka yi ta zabga sallanka alaga su malam to ka gani kaga yanayin ya sha bamban saboda me yasa aka ce mai jirgi yayi sallah saboda yana da natsuwan zuciya da kwanciyar hankali da walwala da wannan duk da gashi a cikin hatsari amma kuma ya samu wannan to shi ya tsaye ya yi sallah mene dalilin ka na biyu ibn qasim kaga ya kawo mana alqur'ani ya ce hadisin annabi muhammad ya tabbata sahabban annabi muhammad wata rana sun yi tafiya sai suka je inda aka yi sabani na ganin alqibla wannan yace ai nan ne wannan ya ce nan ne wannan ya ce nan ne kowannen su ya alola ya duba nan ya sallan shi yana suna dawowa me zai faru sai suka zo suka gaya masa iduna rasulullahi suna faɗi sai aya ta sauka fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah shi inda kuka fuskanta ku ambaci Allah ku bauta ma Allah nan kaga bai zama haramun ina fata an bayyana a da wani dalilin akwai dalilin mazhabin mazhabin imam malik suka ce akwai wani dalilin akwai wani hadisi darul qutni al-hafiz darul qutni ya fitar da shi amma yana da asali a cikin sahihu muslim yace me ya faru sahabbai suna cewa wata rana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad akai mana hadari akai hazo akai wannan Allah gari ya rinta da ya zama ba ma iya gane inda al-qibla yake ba ba iya gane inda al-qibla yake to ya kuka yi a wannan suna wani gari yace ya kuka yi a wannan kowannen mu sai kintaci inda yake ganin nan ne sai ya sallah wannan ma yana ganin kai nan ne yake tunanin ka'aba take sai ya sallah duk da suka gama wannan wani rana sai suka zo wajen sayyidina rasulullahi suna gaya miki sai ya ce musu ajaza atkum salatukum sallan nan naku ta isa muku ta isa ba sai kun tsara wata ba ta yi ina fatan an fahimta to ya kamata mu rinka fahimta ta ina malamai suke kallo wannan duk abin da suke kawo mana malaman fiqh sun gama tace mana duk wannan dalilan ne in bai can bayyanan zamani da da bayyanan waɗanda ba ahalin abu ba suka shiga kan ahalin abu me ya kai mu in zamu zo mu karanta fiqh sai mun dinga kawo wannan dalilin saboda an samu wani yan musabaka ya je musabaka yana gamawa ai ya iya musabaka ya iya tajwidi shikenan kawai sai ka ji shi ya hau sai ya hau kan mumbari da ya karanta ya karanta tarjaman alkur'ani ba shikenan sai ya wayi gari ya hau kan mumbari na ƙasa ai mumbarin ƙasa ya yi wa'azi a kan mumbarin ƙasa an marka bara shikenan ya zama aukan malamai ko kuma ai ba aukan malaman ƙasa kenan wanda inda za ka nuna mar wani abu safa ɗaya ka ce mar karanta min da larabci wallahi sai dai yanda hali yayi wani ma ya ƙare ne islamic studies din a batam yayi wai a fatan ne zai dawo ya zama malamin addinin musulunci kuma duk wanda zai dogara wai da islamic service wallahi wannan shi nan shi tatsuniya addinin musulunci sai dai ya mishi hawan kawara amma ba ya karanta shi irin yadda magabata suka karanta ba ba kuma ya fahimce shi irin fahimtar su ba domin alkur'ani gaba ɗaya larabci ne hadisan annabi Muhammad duka larabci ne sannan kuma duk littafan fannin musulunci gaba daya ba wanda aka taɓa rubuta shi da wani yare face sai larabci to da islamic studies ɗin da aka fara shi a jami'ar Sorbonne ko wanda aka fara a French da shi ne za ka karanta ka karmaɗa ka karmaɗa da hand out mai falle goma sha biyar ka gama kai ɗan tajwidi ne ka zo ka zama malamin addinin musulunci ba zai taɓa yiwuwa ba alaga su malam musulunci in kana neman ka zama malami to babu wuri kai ka hau da ku a ciki tukunna in ka fito sai ka faɗi ilimi amma ba zai yiwu ka je kai wannan dori ɗahinin ba kawai ka dawo kuma kana nan in ka datsa wando ka ɗan ijage mu kai menene shi kenan kai ka zama jagora a addini a addinin irinka ba yawa in ma a mutanenmu ne haka za a gani shi da ya je ya dawo in ya menene ya ai daga gidan shawwa kuma a gidan shawwa nan ba karatun yi ba amma yana dawowa da ya fara rataye wannan shudin abin a wuya to baka da yadda za ka yi ka raba shi da abin eh in ma yana so ya dawo ka sai kaga in ya zo zai gaisa da kai sai ya fara ce maka menene ai sayyaji sayyaji wani ga ya kaka ce ma a wani ba a je makaranta a sunanka tsakaninka alakarsa da shi sai ya ji sai ya ji in mata ne da zaran ta iya zikiri ke mai shi kenan ya yi zikiri ya kaza sai a wayi gari kawai ya zama shehu a ya zama shehu shi sai ya ji ne wannan shirmen banza ne da wani can da wa'annan duk hukuncinsu ɗaya duk bannan da yake faruwa a addini irin wannan ne me ya jefa mu a al'umman ƙasar nan shekara biyu uku nan ga me ya jefa mu irin waɗannan da suka fito irin waɗannan sun fito sun ce su ne addini su ne kaza su ne kaza tun ana halasta jinin wanda ba musulmi ba sai ya zama na musulmi a inda yake ba yana sujjada ma jinin shi halastacce ne yana la ilaha illallah shi kuma yana zaton wai yana kara la ilaha illallah ne yana kashe mai la ilaha illallah wanda sayyidina rasulullahi saboda balu na la ilaha illallah cewa yake umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah da an amince ni in yaƙi mutanen da suka yaƙe ni amma matuƙan sun faɗi la ilaha illallah ya wajaba in riƙe in tsara dukiyarsu da jininsu da mutuncinsu su faɗe ta kaɗai in suka faɗi to amma kaga inda wancan karantarwan kaga inda wancan karantarwan ya kai mu to haka mu ma wannan karantarwan ya ce ta shayyo da rana tsaka ka rinka gani shi bai iya komi ba ana magana ya ce da la'i to da la'ilu akwai haramun da halalin da menene a ciki fada'il ne fada'il ne shi imamu jazuli ya bauta ma Allah ne kawai da shi karanta ka samu lada in ka karanta ya isa je ka dauki akhbari ka karanta ya bi ka zauna ka ci sai ka haddace sai ka rubuta sai ka da la'ilin malan ka haddace izifi biyu wallahi ya ji wannan ka je ka karanta akhbari shi imamu jazuli ba zunubin da ya fa wannan ba kenan to ya kamata dole sai mun gyara dole sai mun ko ina yana bukatan gyara yawwa da fatan Allah ya sa mun dace alfarman annabi Muhammad malan ke cewa gayi nan wala yahillu wa man fa'ala dhalika faqad asa rabbahu duk wanda ma yayi tunanin wai najasa a jikin shi zai iya hana shi zai iya hana shi ya bauta ma Allah to wannan in dai har ya ki ya ki bauta ma Allah har lokacin ya fita wannan ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa man lam yajid ma yasur bihi an awratahu salla uryanan wanda ya zama na bai samu ko da tufafin da zai rufe jikin shi ba gaba ɗaya ba wando ba riga ba komi ya rasa yadda zai yi me shari'a ta ce ya yi sallan haka nan to idan da suna idan da suna wannan fa idan da suna da yawa ne fa dukansu a haka malamai suka ce a to sallan nan a yi ta a duhu kowa ya je yana shi wasu suka ce a iya yin sallan nan amma kowa ya rufe idan shi domin limanci ba zai yiwu ba ko ba haka ba a ga liman ba zai yiwu ba ana to a nan dai fattakullaha mastata'atu sai ai sallah daidai gwargwado a wannan lokacin ina ba ta an fahimta a wa man akhta al-qiblata a'ada fil waqti wanda yana da garanti misali ga masallacin mu nan ga al-qibla kusan duk mutallatan anguwan nan ga al-qiblan su kawai sai yana zuwa ya kalli nan ya doka sallan shi ana zuwa ga ce yanzu ne ya gama sallah ka ce a ai ga inda al'umman anguwa ga ittifaqi suka yi ga inda suke kallo ga masallacin mu'assasa nan ga wane ne ga ga su can ce a to wannan ya wajaba ya mai da sallan a cikin lokacinka amma ka kaddara da sallan la'asar ne sai zai iya zuwa yanzu ya ce ai na ga sallan ni ne can haka na kalla ai ni na yi cikin tudun jikun ne a yi na ce a ai saman tudun wada ake kallo ai sallar la'asar ne ko lokacin ta ya wuce da nisa wannan ba sai ya rama sallar shi ba amma in a cikin lokacin sallar ne a a to mustahabbi ne shi ma ba wajibi ba ne sai ya rama mustahabbi ne ya rama sallah ina ba ta an fahimta yawwa ya sha bamban da wancan matsalolin da muka wuto wancan sun samu kansa a inda ba wanda ya sani ne kai ko a kusa da kai ga wani wanda ya sani kai a kuskure ne kawai shi yasa ya ce a kafa'a ina ba ta an fahimta a malam yake ce mana gayi nan wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila duk sallan da kaji ka'ida fiqhiyya ya bamu duk sallan da kaji malamai sun ce maka kamayar a cikin lokaci bi ma'ana kafin lokacin da ya fita to mustahabbi ce ita ce fadila ina fata an bayyana mustahabbi ne kenan da bai yi ba fa in Allah ya da wata cantin mata karfi amma in yayi shine abin da aka fito an bayyance ni yawwa duk sallan da aka ce ka mai da ita in dai aka ce a cikin lokaci to kenan mustahabbi ne idan da bai yi ba bai da laifi bai da zunubi amma dai wani fadla ya wuce shi ina ba ta an bayyanta a shine nan malam yake ga mana wa kullu ma tu'ad minhu as-salatu fil waqti fala tu'ad minhu al-fa'ita wan nafila duk abin da aka ce za a mai a mai da sallah a cikin lokacin ta to ba a cewa nafila misali ka kaddara nafila ne yi da shauransu a ba a cewa shi ma sai ya mai da ita anan ana magana ne akan sallah wacce wanda take faradu ina fatan mun fahimta to da fatan Allah ya datar da mu alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon minta alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bari mu ansa tambayoyi bakin abin da Allah ya hore mana sai mu sallah insha Allah assalamu alaikum
menene hukuncin wacce ta gida da wuya a cikin gida cikin gida tana karatu a cikin wuya ta waje.
na'am
Ta da ta gida da wuya a cikin gida eh tana karatu ana cikin wuya ta waje.
mace tana cikin gida sai tana daga mur- tana karatu tana daga muryanta har ana ji a waje wannan bai kamata ba wannan kuskure ne yawwa ta bauta ma Allah ana son ne in ta bauta ma Allah shi kanshi ko sitar da watan ta sautata muryar nata shi kanshi ibada ne karatun a da take yi ibada ne to amma abinda aka fito a shari'a ta sassauta muryanta amma nan ba ana nufin wai ta ɓoye ba ne komi ta yi a ɓoye a'a ai har sallah ma idan muka duba cewa aka yi wal mar'atu dunar rajuli mace ba ta ɗaga murya ba misali in namiji zai iya ɗaga murya daga nan wanda ke can ya ji shi to ke in za ki yaɗa ki shi ki yi daga ke sai wanda yake kusa da ke zai iya sauraro haka haka shari'a take nufi ba kuma ana nufin anan bane komi ta yi a ɓoye kaga su zo inda ta zo kawai ta tsaya sai shiru sai dai kaga tana ta kai baka san ta iya fataha ba baka san ta iya sura ba ba abin da ta iya a ba haka shari'a yake nufi ba wal mar'atu duna rajuli aka ce ba an ce ne kawai ta koye komi ba a'a ta yi muryan ta dai ya zama na in ba wanda ke kurkusa da ita ba ba zai ji ba kamar inda karatun bayyanawa yake ina fata an fahimta to ita ma wannan bai kamata ta daga muryanta har wanda yake waje ya ji ba a'a ai mace mace ba ta bauta ma Allah da irin wannan yanayi ina fata an fahimta amma ka kaddara an zo ana mata tambaya ne karantarwa in ta karantarwa ne saboda bukatuwan waɗanda suke gaban ta nan jin su fahimta ya juzu ta daga muryanta wannan ina fatan an fahimta a amma ita kadai tana karatu don jiyar makanta a'a bai kamata ba ta yi haka ba domin a maza ma ba a haka wata rana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ba shi labarin sahabbansa shi sayyidina umar idan yana yin sallan tahajjudi daga murya yake yi shi sai na abbakar sai ya rinka yin shi a hankali sai ya zaga ta rana aka gaya mishi sai ya ce umar me yasa kake haka yace saboda in ba shi dan tsoro da ya ganni ya ƙara gaba ya ganni ya ƙara shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana ba'di nabiyyan la kana umar umar yana da shidda ce dan na mugun tsoron shi o abbakar me yasa kake yin shiru yace a to kai ka dan rinka dan dagawa kai kuma ka dan sassauta ina ba ta an fahimta kaga kenan har namiji in an ce mishi haka to amin babu aula ga mace mace ta fi cancanta da wannan Allah ya samu dace
Menene hukuncin wacce take fitowa waje a matsayin da na damu sai tana yara da maza?
ya mace mace sutura ne da mutunci Allah ya suturta ta addini ya suturta ta amma ta fito waje tana hayagaga da mata da maza da wane ne wannan bai halarta ba a musulunci idan mazan da ba su da alaka da ita ne haramun ne ma wannan yawa ya kamata in bata sani bane a sanar da ita addini amma kuma nan ba zai sa kai in zaka zo ka faɗe ka ce mata me yasa ki haka ba ke jahila ne ke menene a ka nuna masa dai wannan bai dace da ke ba a al'adance a addinance wannan ba a nuna man haka ba kuma musulunci ya suturta ya mace ne duk inda take bai kamata ta zamo haka ba ɗa namiji ma ba a san ya zamo mai yawan faɗe-faɗe da ƴan uwan shi ballanta na ya mace wanda manzo Allah ya sifanta ta kaman kayan karau to ya kayan karau ne zai da rodi ala gaftu mala ai namiji rodi ne ala gaftu mala eh eh na
wannan wasiya ya dan ya mutum ne yana da dukiya sai ya ce in ya in ya rasu a ɗauki kashi ɗaya bisa uku a baiwa uwa ne to wannan ya hukunci shi ya koma ga magadan shi idan sun ga sun cewa su ba su da buƙatu wanda an ɗauki wannan za a bayar suka shawon kowa ya yarda sai a bayar da shi amma in ba wannan a a a sudusi za a koma sai a raba dukiyan shida sai a ɗauki ɗaya don su adibin abi waqas lokacin da yazo zai rasu ga dukiya yana da shi kuma ya mace ne kawai yace ya rasulullahi wannan yarinya manzo Allah ce ina ai ba za ta ba za ta ci dukiya gaba ɗaya ba wannan nusubi za ta ci ga shi ga ah ce ya rasulullahi a raba dukiyan a kwanta a baiwa bayin Allah manzo Allah ce a'a yace a raba a raba kashi biyu cikin uku ai a manzo Allah ce har inda aka kai wanda aka koma sudusi manzo Allah ce wa sudusu kathir yawwa mazu Allah ya ce sidisin ma yana da yawa ka bar ƴaƴanka cikin wadata da yaluwa ya ji ka tafi ka bauta cikin kaskanci da barace barace da wahala ina fatan an bayyana haka musulunci ya nuna mana amma misali yana so ne ya samar da wani waje na bautan Allah ya zama mishi sadakatul jariya sai ƴaƴan suka ga haka to saboda dukiya idan ya samu wannan sai su ce to mun yadda a cire kashi ɗaya kashi a raba dukiya shida a cire kashi ɗaya don mu ya samu wannan fadlan mu kuma ku sha shagalinku da kashi biyar ina ba ta an bayyana a wannan haka shari'a yake masa mace ne da miji da namiji suna so soyayya ga juna sai ya kai su har sun je sun yi mummunan abu zina ya auku a tsakaninsu to maganan nan da ya ce ba su istibra ba shi ma maganan nashi da rauni saboda daga lokacin da suka yi wannan abu ya faru ba zai yiwu a ce har zuwa lokacin da suka yi aure ba su tsarki ba saboda ya mace galiban karshen duk wata take ganin tsarki da zaran ta ga tsarki ya misali sai bayan sun wannan aka samu wata ɗaya haila yanzu ba ta da ciki an samu istibra a nan ina ba ta an bayyanta amma abin da muke son a sani idan da za su zaman daduro su shekara da shekaru suna daduro ran nan sai suka ji wani mai wa'azi ya wa'azi ya ce wannan haramun ne tsoron Allah ya kama su suka yi wannan suka yi wannan suka ci a to mu jara lamarin mu je ni aure wannan ba za a ce ba za su auri junan su ba wala ya harimu bi zina al halal watan yin zina baya haramta halal aure halal ne duk sun taɓa yin zina ba bai zama haramun su auri junansu ba ina fatan an bayyanta a don misali ka kaddara mutum ne sai ya musulunta ya zo maka da shi ga ƴaƴa ga wannan suna suna wani addinin ga matan shi to ga shi duk sun zo su musulunta sun musulunta sai ka ce sun musulunta ba wanda zai auri wani a wannan bai zo ba a musulunci sai ka musuluntan su wannan su sai wanzar da su a auren su shikenan a jaddada musu shikenan su je su zaman su ina fatan an fahimta zina baya hana ma'aurata su aure a tsakaninsu a inna lillahi wa inna ilaihi to da shaura ne eh da yawa ne to kai to ta kowace sunan tamu
Assalamu alaikum. Ba Allah malam janaba ce ta kawo da ne a
mutum ne janaba ta kama shi sai ya alola kafin ya yi wanka to shin in ya ila kafin ya shiga bayi shin in ya je wankan nan sai ya ƙara wannan ƙwarai fi'ilan saboda ai zaka wanke inda janaban ya ya taba ko kaga alola ya warware a nan kila ma kai fitsari kila kai wane ne a wannan yana buƙatan ya inda sai je ya ƙara wanke wajen fitsarin ya yi tsaf sai ya zo ya yi wankan janaban yanda shari'a ta ce to nan ba sai ya ƙara wani alola ba yana fitowa ya je ya sallan shi ba sai ya maimaita alola ba ina ba ta an bayyanta a mutum ne ya samu raka'a biyu a sallan magariba a sallan isha biyu ko kuma a sallar subahi raka'a daya kaga sauran raka'a raka'o'in da ake bayyanawa ko sai ya zo zai sallah ya zai yi hadisai biyu ne alaga bismala manzo Allah yana cewa wa ma fatakum idza idza qumtum ila salati fala yas'a wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu manzo Allah yana cewa duk in kun tashi za ku je masallaci za ku yi sallah kada ku rinka gudu ku je a hankali domin duk wanda ya fara tafiya akan hanyar masallaci ya shiga cikin sallah idan abin da kuka riska ku sallata abin da ya wuce fa'atin wannan fa'atin mu ku cika sashi anan malaman hadisi sun rabu biyu da malaman mazhaban malaman mazahib waɗanda suka tafi irin mazhaban imamu shafi'i da mazhaban hanabila al-itmam anan shine ka karanto ayoyin da zaka karanto cika sawan sai ka karanto su a asirce wasu ma sun ce gaba ɗaya fataha za ka karanta su kenan kaga sallar za ta zai zama duka complete fataha kenan ina fatan an fahimta a asirce saboda mene wannan hadisin suka dogara da shi wa ma fatakum fa atimmu al itmam duk da wasu malaman a itmamin nan ma ba su yadda ba suna cewa a'a za ka zo da shi a bayyanan ne yanda ya kubuce maka haka za ka zo da shi to mu maza ban imamu malik da wanne muka kalla a'a ba da wannan hadisin bane ya tabbata a cikin hadisi wanda yana cikin tamhid na al-hafiz ibn abdul bar ne mu Allah mai ta'liq al-mumajjad ala muwatta na imam malik riwayan abu muhammad abu hasan shaybani ya kawo wannan hadisin shi ma shi a wajen da yazo yace idza kuntum ila salati fala yas'a wama adraktum fasallu wama fatakum faqdu a wannan riwayan cewa yayi idan za ku je masallaci kar ku yi gudu abinda kuka riska ku sallata abinda ya kubuce muku kurama su kurama su abinda ya kubuce kurama su kenan in za ka rama za ka rama wanne wanda ya gabace ka fataha da sura a bayyane fataha da sura a bayyane ina ba ta an bayyanta to akan haka suka tafi kuma haka a imma suka fahimci addini haka ake bauta ma Allah da shi idan kana da fahimta da wancan ka ɗauki wancan ba matsala ba ne amma mu muna nan akan wannan fahimtar da shi muke bauta ma Allah ina ba ta an bayyuka duka ya tabbata idan ya kasance ma mutum yana kan abin hawa shin ya halarta ya yi sallah in sallar nafila ne ya iya yi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah akan jakin su sallallahu alaihi wa sallam yana tafe yana sallan nafila duk inda duk inda ya fuskanta sannan kuma ya taba yin sallah akan abin hawansa daga makka daga madina zuwa makka zai zo nan lokacin sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah ma wasu malaman suna ganin sallan faradu ne amma dai abin da ya fi shahara sallan nafila shine misali kana kan mota ne ana janka a mota da shauransu kana da alola ka iya yin nafila sai kai ta sallanka a zuciya sai dai aji ana kana Allahu akbar Allahu ba kuma kana nan ka rinka ce ma direbobi ba fasinjoji kuma tsanan kuma tsanan Allahu akbar sai ka tafi ba a'a kana zaune a jinka kawai sai ka rinka Allahu akbar Allahu akbar su sallan a zuciya ake yi shi yasa yana da cikin kuskuren da mutanen mu suke yi sai ka ga wani lokaci tsoho gajiyayye ya zo zai sallah irin wannan sai a ce wai sai an ɗauko mishi ƙasa wai ya rinka yin haka kai ba musulunci ya sauƙaƙe mishi kawai ku zaunar da shi ya yi sallah a zuciyar shi amma ya ɗauko ƙasa dutse wai sai ya sa a nan bai da asali a addini algasu mala kana ƙara mishi wani aiki wanda addini ya sauƙaƙe mishi ina ba ta an fahimta to duk wanda mutum ya yi dai Allah ya samu dace yin sallah misali mutum an magana manzo Allah ya ce sai in mutum ya sanya mayafi haka to shine yake magana mutum yayi sallah da irin singlet ya karaman nan haka daga shi sai wando sai wannan wannan malaman wasu malaman sun karhanta wannan sun karhanta saboda manzo Allah ya magana akan abin da yake da kauri ne yake da fadi amma misali kamar kai da kake da riga irin wannan ko kana da malum malum ko kana da shirt mai kyau ba komi wannan sai kai sallanka ina ba ta an bayyana domin a wajen wasu malamai malaman mazhaban Imam Shafi'i ko kai ba kai ba su a wajen su nan haka duk al'aura ne na dan adam mugallas kuma tun haka su sai an rufe shi in ya mace ne sai ta lullube kafanta mu ko a mazhaban Imam Malik a'a nan ba al'aura bane shi ma tafukan kyamata zuwa kafin kabanta ba ba al'aura din ta yi sallah wa'annan a bayyana ba komai sallar da ya karbi ina fatan an bayyana Allah ya samu dace alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta wanda ya sallah da tirikwata wanda ya sallah da tirikwata da singlet shi ma makaruhi bai dace yayi ba saboda kasancewan ba duk wandan tirikwata ba a'a tirikwata in dai ya rufe gwiwan nan ya zama ya kai makwauri ne babu matsala amma in da riga a saman shi to amma sai ya zama na irin wizin nan ne irin gaisis din nan namu kaga a sa rigan ga ta nan kila ma hoton wani mawaki yayi haka a sanya ta ga ta ga kamar ta yar fitila sannan kuma a kawo tirikwata a'a wannan makaruhi ina fata an fahimta makaruhi in wasu malaman ma ba su yadda ka yi sallah da riganka da wani fastecen abu na hoto ba yana ɗauke hankali Allah ya samu dace alfarman annabi Muhammad سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
على محمد يا ربنا